الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis sha takwas ga ramadan hijira ta dubu da da da hudu arba'in biyar ya dace da ishirin da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da da ishirin hudu. muna cikin suratu sad kuma za mu ci gaba daga aya ta talatin da hudu insha Allah wannan karatu yana dauke da bayani akan canji mafi alkhairi sai Allah madaukaki ya ba mu labari a wannan sura ya yi jarabawa ga annabi Dawud alaihissalam wannan ya zo a cikin bayanin Allah ayata 24 inda annabi Dawud Allah yake cewa wa zanna Dawud annama fatannahu kaga annabi Dawud shi kansa ya tabbatar Allah ya jefa marficina Allah ya masa jarabawa فاستغفر ربه وخر راكئا وأنا الله يجي فغفرنا له ذلك kamar yadda Allah madaukaki ya jarabawa ga annabi Dawud haka kuma Allah ya yi jarabawa ga ɗansa annabi Sulaiman kuma Allah ya kawo labaran a jere a wuri guda ya ce me ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان الله يجي حقيقة من جيب فتنا النبي سليمان عليه السلام Allah ya ce mun jefa fitina ga annabi Suleiman wa alƙaina ala kursiyihi muka jefa makujerarsa jasadan wani jiki an jefa wani jiki akan kujeran annabi Suleiman sun ma'ana sannan annabi Suleiman ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wata wannan ya nuna cewar ya gaji babansa don babansa ya ci jarabawa shine Allah ya ce to shi ma ya ci jarabawa domin in ka dubi bayanin da Allah ya game da annabi Dawud وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وأناب شما النبي سليمان هكا الله يفدا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب kaga ya nuna cewa kowannensu ya koma ga Allah a bayan jarabawar da Allah madaukake masa da kuma wannan shi yake nuna mana cewar babu dan adam da ba zai samu jarabawa ba a rayuwarsa to amma mukan manta idan jarabawa ta zo sai mu manta mu rika dora laifi ma wasu kuma babu kyau mu rika waiwaye muna duba ta ina Allah yake jaraba imaninmu kada mu manta ita wannan jarabawan ɗayan biyu ne ko dai ka ci jarabawan ka tsira ko ka faɗi daga jarabawan ka taɓi wannan shi ne abin da annabi musa ya faɗa wanda Allah ya ba da labarinsa a suratul araf ayata 155 annabi musa yake cewa in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u annabi musa ya ce wannan fitinar taka da ita kake batar da wasu da ita kake shiryar da wasu shina nan musa yake cewa anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin saboda kai sa wajibi ne musulmi ya bude kunnuwansa kullum ka sani jaraba za ta same ka a rayuwa za ta same ka wanda Allah ya tabbatar mana a farkon suratul ankabut aya ta biyu أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون yanzu mutane suna tsammani za a basu saboda ka ce ka yi imani ba za a jefa maka fitina ba sai Allah ya ce wa laqad fatanna allazina min qablihim mun jefa fitina ga na baya bare ku na yanzu to wadancan na bayan su ne Allah yake ba mu labarin su yanzu kaga ga fitina da Allah ya jefa mu annabi Dawud ga fitinar da Allah ya jefa ma annabi Sulaiman mu za a bar mu Allah ya ce a'a fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin lalle ne Allah sai ya san masu gaskiya kuma lalle ne Allah sai ya san masu ƙarya wannan fitina da Allah yake magana a kanta duk inda kaga al-fitna al-ikhtiba jarabawa ce jarabawa da Allah yake jefawa mutane to ya tabbatar mana wannan jarabawar ya yi ta ga na farko kuma dole sai ya yi ta ga na ƙarshe ta inda Allah zai maka jarabawa ba ka sani ba zai gaya maka ba kowa da irin yadda Allah yake jarabansa wani Allah ya jarabce shi da iyali mata wata matar Allah ya jarabce ta da miji shi ne Allah ya ce waje Allah ba a li ba'adun fitna a tasbirun wa kana rabbuka basira wani ubansa ne fitina ga rayuwar shi wani uban kuma ɗansa ne fitina ga rayuwar shi wani makwabci to haka ba ta inda Allah ba zai taɓa mu ba amma kaga da yawa manta saboda ka in fitina ta zo sai a ɗauka a ɗora ma wani kaga da ci jarabawa ba kullum mu rika duba tauhidinmu yardanmu da Allah idan musiba ta auku mecece yardanmu ga Allah don wani bai yadda musiba ta same shi ba da zaran ya yi asara a kasuwa sai a ce ai wani ne ya jefe ka to sai an jefe ka Allah zai maka jarabawa kaga ya ɓace shi yasa annabi Musa ya ce to dillu biha man tasha wata in wani in jarabawa ta zo dalilin halakar sakina da zaran ya samu karayar arziki sai ya fara duba makwabcinsa ya fara asirikin shi ma sai ya duba to ka duba makwabci ka duba abokinka wa yake maka tsafi kaga kenan baka yadda Allah zai iya jaraba kai karya ka ba da samu da rashi duka Allah ya ce sai ya jaraba mu da shi Allah ya faɗa a cikin alkur'ani Allah ka samu iya yadda to ga abinda Allah ya faɗa mana game da annabi Suleiman walaqad fatanna Suleiman mun jefa fitina wato mun fitini annabi Suleiman mun yi fitina ga annabi Suleiman wa alƙaina ala kursiyihi jasadan muka jefa wani jiki akan kujerarsa sun ma'ana sannan annabi Suleiman ya koma ga Allah wato kaga kenan yayi wani laifi daga baya sai ya tuba kamar kamar baban nashi nan kama Allah madaukake ya faɗa karara wa zanna dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu fastaghfara rabbahu to nan da aka ce annabi Sulaiman ya koma ga Allah ana nufin ya tuba me ake nufi da cewa Allah ya jefa wani jiki akan kujerarsa wannan in ka dubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi yace shaytanu fi qawli aksari ahli tafsir akasarin malaman tafsiri su suna cewa wani aljani ne ya hau kan karagar mulkin annabi Sulaiman akasarin malaman tafsiri yace fi qawli aksari ahli tafsir alqa Allahu shabaha Sulaiman alaihi salam alai Allah ya sanya ma wannan kangararren aljani Allah ya bashi kamanni da Annabi Sulaiman sak ya zama ya samu kamanni irin Annabi Sulaiman har da sunan wannan aljanin ma suna kiran shi sakhru bin umair sakhru bin umair al-imam al-qurtubi ya ce wa huwa allazi yana cewa yana cewa kana maridan la yaqwa alaihi jami jami'u shayatin kangararren aljani ne mai karfin tsiya duk aljanun duniya ba su iya fin karfinsa kaga kenan wani wato babban aljani shine wanda ya hau kan kujerar mulkin annabi Sulaiman lam yazal yaqtalu hatta dhafira bi khatam Sulaiman dama ya dade yana ta tunanin wace hanya zai bi ya kwace ko ko ya samu damar mulki irin na annabi Sulaiman yana ta shirya dabara to har dai ya samu dama da ya samu dama ya iya hawan kujeran annabi Sulaiman shine Allah yake cewa alqaina ala kursiyihi saboda ai bai samu daman hawan kujeran annabi Sulaiman ba sai da izinin Allah sai da ikon Allah kama cikakken labarin yana kusan duka littafan tafsiri tafsirin ibnu kasir imam al-qurtubi kamar misali a tafsirin ma'alimut tanzil na al-imam bagawi abinda malaman tafsiri suka fi rikewa kenan wannan fassara sababin da yasa Allah ya ce ya jefa wani jiki jiki akan kujeran Annabi Sulaiman yana cewa kana sababu zalika ji al-Imam bagawi sababin da yasa aljani ya samu damar hawa kan karagar mulki na Annabi Sulaiman ma zakarahu Muhammad bin Ishaq an Wahab ibn Munabbihin Munabbihin asali wannan ya zo a tarihin muhammad bin ishaq yana littafin tarihinsa kuma wannan labari ba shi da asali daga manzon Allah babu shakka amma dai malaman tafsiri mafi yawa kamar yadda limamin kurdubi ya faɗa mafi yawa wannan labari da shi suke fassara wannan aya da wannan labari suke fassara ayan kuma labarin ba shi da asali daga manzon Allah asali yana daga wani malami da ake kiransa wahabu ibn munabbihin wanda da can malami ne a yahudawa addinin yahudanci daga baya zama musulmi to sai ya zama to ya shigo da wannan labari kaga kenan asalin labarin daga bible ne labarin yana da asali daga littafan ahlul kitab abin da ya faru shine wata rana annabi suleiman ya ji labari bi madinatin fi jazira min jazairil bahri akwai wani mai mulki da yake da ƙasa mai kyau a wani tsibiri amma tsibirin yana da nisa daga kan tudu tsibirin yana cikin teku yana da nisa ya ji labari an akwai wani mai mulki to shi ku annabi suleiman allah ya ba shi ƙarfin mulki yuqalu laha saidun wai ana kiran wannan tsibirin saidun biha malikun azimu sha'ani wannan tsibiri yana da wani mai mulki mai mulkin yana da yana da dukiya lam yakul lin nas ilahi sabila limakanihi fil bahri amma mutane ba su iya zuwa saboda nisa yana da nisa saboda ka annabi Suleiman sai ya shirye mayaka ya tafi wannan tsibiri kharaja ila tilka al madina hatta nazala biha bi junudihi min al jinni wal insi annabi Suleiman ya tafi wannan tsibiri da sojojinsa mutane da aljanu ya samu nasara akan wannan tsibiri faƙatala malikaha ya samu kashe wannan mai mulkin wannan tsibirin wastaula wastafa wasaba ma fiha saboda haka duk abin da ke wannan tsibiri na dukiya ya zamanto an karɓan ɗebe kuma an samu fursunoni to daga cikin fursunonin da aka samu akwai bintan da zalikan malik yar wannan sarkin sarkin wannan tsibiri tana daga cikin wato fursoni da aka samu ana kiranta jarada lam yura misluha husnan ba a taba ganin matar da ta kai ta kyau ba ba a taba ganin mace da ta kai ta kyau ba a wancan lokaci fasqafaha li nafsihi saboda ka sai annabi Suleiman yace to ita wannan baiwa ta wace ودعاها إلى الإسلام نبي سليمان يكرا تزوى قاعدين المسلمين فأسلمت على جفاء منها وقلة فقه تا مسلمتا tunda ga wauta sannan babu ilimi ta musulunta amma babu ilimi saboda waɗanda ke zama a tsakiyar teku za ka samu haduwarsu da mutane kaɗan ce mu'amalarsu da mutane kaɗan ce mu'amala da mutane ke sa kai ya waye ba ta da wayewar kai ga kuma jahilci amma dai ta karɓa addinin musulunci wa ahabbaha hubban lam yuhibbahu shay'an min nisa'ihi annabi Sulaiman ya zama yana son ita wannan mata soyayyar da bai yi ma wata cikin matansa ba to amma duk zaman da aka yi da ita duk zaman da take da annabi Sulaiman sai zaman to tana zaman bakin ciki ba ta murmushi kanat ala manzilata indahu la yazhabu huznuha duk da cewar ba matar da annabi Sulaiman ya nuna mata so kamar ta amma kuma ba ta babu fara'a ba sake fuska la yarqa udamu hasanan kullun tana kuka kullun tana zubar da hawaye to ana bu sai da ma annabi Sulaiman yace mata wai haki ma hazal huzn alladhi la yazhab wannan wani irin bakin ciki ne wanda ya kasa tafiya waddamu alladhi la yarqa ana ta zubar da hawaye ya ki karewa sai ta ce masa inna abi azkuruhu wa azkuru mulkahu wa makanafi abin da yasa ni bakin ciki tunanin babana tunanin babana na kasa manta shi saboda mai mulki ne kuma ga yanda karshen sa yazo wa ma asabahu irin bala'in da ya same shi wannan in na tuna fa yuhzinuni zalika wannan abin yana bata min rai sai annabi Sulaiman ya ce ai kamata ai a ce kin yi tunani فقد أبدلك الله به ملكا هو أعظم من ملكه idan da babanki mai mulki ne to yanzu Allah ya hada ki da mulkin da yafi na babanki wa sultanan huwa a'zamu min sultanihi ikon da kike ciki a yanzu yafi nashi wancan iko da kuke tare da shi wa hadaki lil islam kuma a yanzu Allah ya shirye da ke ga addinin musulunci wa huwa khairun min zalika kulli musuluntar ki yafi duk abin da ma aka kirga a baya saboda musulunci alkhairin sa yafi komi sai ta ce ina zalika ka zalika babu shakka gaskiya ne walakin ni idza zakartuhu asabani ma tara min al-huzni ka dai tambayi me yasa na baka amsa me ke sa ni bakin ciki tunanin babana to amma falau annaka amarta shayatin da za ka yi umarni ga aljanu fasawwaru suratahu fi dari su sassaka mutum mutumi yayi kama da babana a aje mutum mutumi din a gidana allaci ana fiha su kaga kenan araha bukuratan wa ashiya zan rika ganin mutum mutumin babana zan rika ganin gunki kenan wanda aka aka sassaka a suran babanta za ta ganshi da safe da yamma to la rajautu an yusiba zalika husni wannan in dai da za ta yi haka to ina ganin zai kawar da damuwar da nake cikin ta wa an yusalliya anni ba'da ma ajidu min fi nafsi wannan zai rage min kewa da takaici wanda ya rike raina zai rage min takaici to sai annabi Suleiman yasa aka sassaka gunki ya tare shedanu yace masilu laha surata abiha ku kera mata mutum mutumi da yake da suran babanta fi dariha ko aje wannan mutum mutumi a gidanta hatta la tunkira minhu shay'an kuma ku yi wannan mutum-mutumin da kamannin babanta sak kar a samu inda ta ce bai yi kama da babanta ba fa masalu laha waɗannan aljanu suka yi sassaka wannan mutum-mutumi hatta nazarar ila abiha bi ainihi ya kai ga in ta kalli wannan mutum-mutumin tamfar ta ga babanta ne tamfar ta ga babanta wato mutum-mutumin ya yi kama da mahaifinta sak illa annahu la ruha fi bambancin shi da babanta shi wannan ba shi da rai fa'amadat ilai saboda haka sai ta dubi wannan gunki da aka yi fa'azzaratu wa qammasatu wa ammamatu ta daura mar madauri ta yafa mar mayafi ta nada mai rawani kaga kenan dai ga babanta a fili raddatu bi misli siyabihi allati kana yalbisu yalbasu ya saboda kayan da mahaifinta yake sawa ta samu wannan mutum mutumin sai zama kamar ga babanta sun makana idza kharaja Suleiman min dariha to sai ta kyale idan annabi Suleiman baya kwana a gidanta idan baya kwana a gidanta taghdu alaihi fi wala'idiha hatta tasjuda lahu sai ta zo ga wannan gunkin baban nata sai ta yi mai sujuda wa yasjudna lahu kama kanat tasna'u bihi fi mulkihi wadanda suke mata hidima a gidan su ma za su yi sujuda su kaga gidan da ya zama gidan bautan gunki wata ruhu kulla ashiya bi misali zalika za ta yi da safe za ta yi da yamma wa suleiman la ya'lamu bi shay'in min zalika annabi suleiman bai sani ba sai da aka samu 40 sabahan kwana 40 da aka samu kwana 40 to akwai wani waliyin Allah da ake kiransa Asif bin Barkhaya Asif bin Barkhaya ana cewa siddiqan mai gaskiya ne wato yana darajarsa kamar ta kamar ta sayyidina Abubakar ne shi ma siddiqi ne wa kana la yuraddu an abwab Sulaiman shi dama idan yazo idan yazo fadar Annabi Sulaiman to babu wanda yake hana shi shiga yana da izinin ya shiga a kowane lokaci ko dare ko rana ayya sa'atin arada dukula shay'in min buyutihi da kala kuma duk gidajen annabi suleiman a kowane lokaci ya ga dama zai shiga kowane gida hadiran kana suleimanu aw ga'iban ko suleiman yana nan ko baya nan zai shiga gidan fatahu saboda ka ranar sai shi asif ya zo ya samu annabi suleiman sai ya ce mar ya nabi allah ya kai annabin allah kabirar sinni yanzu girma ya kama ni shekaru na sun yawa wa raka azumi karfi na ya gaza wa nafida umri rayuwata ta kusa karshe shekarun da Allah ya diba mun sun kare wa qad hana minni zahabu lokaci yayi da zamu rabu amma abin da nake so da kai ka tara min mutane أحببت أن أقوم مقاما قبل الموت أذكر فيه من مضى من أنبياء الله وأثني عليهم بعلمي فيه ina so ka tara mutane in ba su labarin sani na game da annabawa in yi yabo ga annabawa da manzannin Allah kafin mu rabu saboda haka sai ya tara mutanen faqama fihim khatiban fa zakara man madamin anbiya illahi ta'ala shi wannan waliyin Allah da ake ce masa asifu da aka tara banu Isra'il ga annabi Suleiman yana gurin yayyabo ga annabawa waɗanda suka shuɗe fadakara ma fadalahu Allah hatta intaha ila Suleiman ya kira sunan wannan annabi a yaba mar da aikin da yayi har dai aka kawo kan annabi Suleiman sai ya ce to kai ma ma ahalamaka fi sigarika mafi sigarika a lokacin da kake yaro babu misalinka ta wajen dauriya ta wajen dauriya aura aka fi sigarika a lokacin da kake yaro babu misalinka ta wajen tsoron Allah wa afdalaka fi sigarika a lokacin da kake yaro babu wanda ya cin maka ta wajen falala wa ahkama amurka fi sigarika lokacin da kake yaro al'amuranka sun fi kowanne kyau wa abu adaka min kulli ma ta karau fi sigarika sun man sarrafa yabon da yi ma annabi suleiman kenan saboda haka da yake annabi suleiman shine na ƙarshe dama ya riga ya bi sauran annabawa sai ya sallama ga mutane to wannan abu ya damu annabi suleiman an yaba ma kowane annabi amma shi da aka zo bayaninsa sai a ce lokacin kana yaro ba mutum kamanka bai bari ba sai je neme shi fa wajada sulaimanu alaihi salam fi nafsihi min zalika hatta mala'ahu gababan ransa ya baci annabi sulaiman falamma dakala sulaimanu darahu lokacin da annabi sulaiman ya shiga gida arsala ilai sai ya aika ya ce a kira mar wannan asifu din da ya taho sai ya ce ya asibu zakarta min mazamin an biya illa ɗazu a taro ka kira annabawan Allah daban-daban ka yaba musu ka yi musu addu'a amma ni da aka zo kaina sakatta amma siwa zalika min amri fi kibari kana yaban yaranta na baka yaba wa shekaru na na girma ba faman lazi a hadastu fi akhiri amri me nayi a shekarun girma na wanda yasa ba za a yabi girman nawa ba sai yaranta na sai ce inna ghayrallahi la yu'bad fi darika منذ 40 sabahan kai da ake bautan wani Allah a gidanka kwana 40 yau kwana 40 ana bautan wani banda ba Allah ba a gidanka ya zan yi in yabi girman ka kuma fi hawa imra'atin babu abin da yasa ake bautan gunki a gidanka sai dan sha'awar wata mace ya ce fi dari a gidan nawa ake shirka ya ce fi dari ka gidanka kuwa sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce laƙad araftu annaka ma ƙulta lazi ƙulta ni dai tun da ji kana yaban yaranta na na yi ta tunani na san akwai abin da ya biyo baya akwai dalilin da ya sa haƙi yabon girma na akwai abin da ya so gare ka labari ya same ka baka gaya min ba sun maraja a sulemanu ila dariki yana zuwa gidan kasara zalika sadam ya faffasa wannan gunkin wa a kabatil kalmar a yi horo ga ita wannan matar wa wala idiha da waɗanda ke kusa da ita waɗanda suke sujuda ma gunkin tare sun ma'amara bisa ya bi tuhura to bisa al'adan banu isra'il akwai wani tufafi da suke kira wai tufafin tsarki shi wannan tufafi na tsarki tun daga zaren da aka kada idan an tashi kada wannan zare yara suke kadawa mace in ta fara haila ba za ta kada wannan zaren ba bayan an kada zaren waɗanda za su yi saƙan mace da ta fara haila ba za ta yi ba sannan bayan an yi saƙan wanke shi ma matar da ta fara haila ba za ta yi ba yara ne waɗanda ba su taɓa fasikanci ba su za su yi wannan aikin lam tamsasha imra'atun qadra'atid dama in dai mace ta fara haila to ba za ta ba za ta taba wannan tufafin ba to irin wannan tufafi su suke kira siyabut tuhura tufafin tsarkaka wato idan zaka tuba su banu isra'ila a wancan lokaci to sai ka cire kayan jikinka ka saka irin wannan tufafi wanda shi tufafin tun daga kadin zaren har zuwa wanke shi bayan an saka shi babban mutum bai taɓa ba duk yara ne kaga kenan tufafi ne wanda ba saba ma Allah da shi ba falabisaha annabi Suleiman ya saka wannan tufafi thumma kharaja ila falatin min al-ardi wahdahu ya tafi dokan daji shi kadai to dama yayi umarni a bashi toka fa amara bi ramadin ya taho dajin da wannan toka fa furisha lahu ya bade ya baza tokan ثم أقبل تائبا إلى الله sannan ya taho a matsayin mai tuba ga Allah hatta jalasa ala zalikar ramadi ya zauna akan wannan tokan wata ma'aka fihi bi siyabihi ya mulke jikinsa da tufafinsa me yasa yayi haka tazallulan lillahi ta'ala saboda ya nuna ma Allah kaskancin sa so yana son Allah ya fi mar abin da ya aikata tabarruan ilaihi yabki wa yad'u yana kuka yana addu'a yastaghfiru mimma kana fi darihi yana ta neman gafaran Allah abin da ya auku a gidansa falam yazal kadhalika yawmahu hatta amsa a wannan ranan tun da safe har dare aikin guda yake ba abin da yake banda tuba ga Allah summa raja'a ila darihi da rana ta fadi sai dawo gida wannan shine ma'anar summa ana ya koma ga Allah to anan wa kanat lahu ummu waladin yana da wata baiwa da ta haifa marda ana kiranta al-aminatu kana idza dakhala mashabahu aw arada isabata imra'atin min nisa'ihi idan annabi Sulaiman yana son zai kwanta da matarsa sai ya cire zobe ko kuma idan zai shiga makewayi sai ya cire zobe sai ya bata fa wa ba'ahu yawman indaha ya ba ta wannan zobe saboda shi annabi Suleiman la ya masu khatamahu illa wa huwa tahir baya taba zoben sa sai yana da tsarki to sai a labarin aka ce wa kana mulkuhu fi khatamihi mulkin sa dama kuma a jikin zoben yake to kaje inda kafircin ya shigo mulkin annabi Suleiman a jikin zoben yake fawa ba'ahu yawman inda ha saboda haka da ya dawo ya cire zobe ya bata ثم دخل مذهبه فأتاه الشيطان صاحب البحر wancan aljani yana ta dako dama ya samu sarari inda zai samu mulkin aljanu sai kawai ya shigo ma matar shi sahar dinna annabi suleiman ya cire zobe ya kewaya shi kuma sai gashi ya shigo yana shigowa ala surati suleiman ya rikida tunda aljanu sukan rikida ya rikida yazo sura ta annabi suleiman la tunkiru minhu shay'an matar ba ta iya musanta komi da ta ganshi kamar ta ga suleiman wa aka fat alaihi tsaye saboda haka sai ya ce mata khatami amina ina zobe na yake amina fana walatu iyahu sai ta dauki zobe ta ba mu wannan aljanan wannan kangararren aljanan faja'alahu fi yadihi sai ya dauki zobe ya sa a hannun shi yana sa a hannu summa kharaja hatta jalasa ala sarir sulaiman yana fita sai ya hau kan karagar mulki na annabi sulaiman wannan shine jasadan kaga Allah ya jefa wani jiki akan karagar mulkin annabi sulaiman wa aka faɗa alaihi tsairu wal jinnu wal insu yana hawa ƙaragar mulkin nan fa sai ga tsuntsaye da aljanu da mutane gaba ɗaya an mamaye shi wa kharaja suleiman shi ko annabi suleiman da ya gama abin da zai ya fito fa atal amina ya taho ga matar um, wa kad guyyirat haluhu kuma halinsa ya riga ya canza kamar ba shi ba wa hay'atuhu inda kulli man ra'ahu duk wanda ya ganshi ba zai gane shi ba sai ce ya amina khatami ina zobe na sai ta ce man anta kai kuma kai ne wa kaga kenan kamannin shi ma ya canza kamannin ma ya canza man anta kala sai ce ana Suleimanu ibnu Dawuda ni ne Suleimanu dan Dawuda ta ce ka zabta kayi ƙarya faka ja a Suleimanu fa aka zaha ta maushi Suleiman na asali ya zo ya karɓi zobensa وهو جالس على سرير ملكه gashi can a fada yana zaune akan karaga take gaya mar nan take annabi Sulaiman sai ya gane anna khati'atahu qad adrakatu zunubin da yayi ake bautar wani Allah a gidansa na kwana 40 shine Allah zai hore shi akai wannan horo ne daga Allah saboda haka annabi Sulaiman da ya gane fa kharaja sai ya fita daga gidan hatta ya kifa ala dari min duri bani isra'il ya tafi gidajen wasu bani isra'ila waɗanda za su iya shaidawa in ya tafi gidan ya ce ana suleiman bin dawud ni ne suleimanu ɗan dawuda fai husuna alaihi turab wai subuna sai a sa yara su ɗebo ƙasa ita watsa mar ana zagin shi kai tafi ka babu guri kai da suleiman ta ina ta annabi suleiman da ya tabbata al'amarinsa da ya lalace wa ya kulu na unzuru ila hadal majnun in yabi wannan unguwa ya ce ni ne suleiman sai a ce ku dubi ga wani mahaukaci annabi suleiman ya ga abin ya imunin ya isa ayyu shay'in yaqul yaz'umu annahu suleiman duk wata kalmar da zai iya faɗa a matsayin shi annabi suleiman ne babu wanda zai yarda falamma ra'a suleiman zalika amada ila al-bahri sai tafi bakin kogi da ya tafakin kogi sai ya kama aikin gyaran kifi yankulul hitan da ashabil bahar ila suki idan masunta sun yi kawo kifaye to sai ya dauki yayi dakon kifin ya kawo cikin gari a biya shi kullu yawmin a kowace rana yutunahu samakaini sama sama samakataini za a bashi kifi guda biyu kaga ya samu abinci fa idza amsa ba a ihda samakatai idan yamma ta yi sai sai da kifi daya bi argifatin idan ya sayar kaga zai samu waina wa shawwal ukhra fa akalaha saboda ka sai ya gasa daya kifin sai ya ci ya samu abincin sa yanda ka ji labarin na haka cikin nufi yawan littafan tafsiri haka suka kawo shi to a wannan yanayi sai da annabi Suleiman ya samu kwana 40 kaga an samu kafara kenan kwana arba'in aka yi ana shirka a gidansa to sai da ya yi kwana arba'in a bakin kogi yana wahala arba'in sabahan iddata ma kana ubidal wasanu fi darihi adadin kwanakin da aka bauta ma gunki a gidansa adadin wahalar da ya sha a bakin kogi fa an kara asifin to ana nan shi asifu ɗin nan wannan waliyin Allah sai ya zamanto ya kyamaci yadda ake gudanar da shugabanci ba kamar zamanin annabi Suleiman ba ya kyamata abin ya dame shi yana jin alamar dai wannan shugabancin ba na kwarai ba ne saboda haka sai ya tara banu isra'il hal ra'aytum ikhtilafa hukmi ibnu dawud ma ra'aytu yake tambayan manyan banu isra'ila ko kun lura da yanda shari'a ta canza a yanzu irin hukunci da ake ba irin hukuncin da da dan Sulaiman dan Dawud yake yi a da bane ba irin sai yake a yanzu ba ko kun lura qalu na'am suka ce mun lura shine sai yace to amhilu ne abinda za a yi in ma akwai wata munakisa matansa za su fi sani ku bari barin shiga wurin matansa ya ce amhilu hatta adkhulu ala nisa'ihi fa as'aluhunna saboda ka sai shigo wajen matan annabi Suleiman hal an hal ankartunna minhu fi khassati amrihi ma ankarnahu fi ammati amrin nasi yake tambayan matan ku da kuke tare da shi a keɓaɓɓen al'amarinsa akwai abin da kuka gani mara kyau kamar yadda mu a waje al'amarinsa na bayyane mun ga canji sai suka ce kwarai kuwa mun ga canji a shadduhu ma ya da'u minna imra'a fi damiha mafi muni shine shi da mijin namu yanzu bai damu da haila ba saboda ka ko mace na haila zai kwanta da ita kaga kenan wannan aljanin a ta labarin nasu har ma ya iya isa ga matan annabi Sulaiman alaihi salam saboda ka shi babu ruwansa da haila a kowane lokaci zai tara da mace wala yaktasil min janaba ko bai taba wankan janaba ba matan suke gaya mishi to ina ruwan shaidan da wankan janaba da asifu yaji shine yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in inna hadha lahu al bala'ul mubin wannan shine bala'i mabayyani sai ya fito ga banu isra'ila yace to ai munin al'amarin sa a boye yafi munin al'amarin sa ma da ya bayyana yake gaya banu isra'ila ya ce al'amarin ya lalace amma dukkansu dai sun ɗauka annabi suleiman ne saboda kamannin ɗaya ne babu wani bambanci to sai da aka samu kwana arba'in ɗin nan kwanakin da allah ya nufin zai hori annabi suleiman suna cika wannan iblishin sai ya gane al'amarinsa ya lalace ƙarar shaitanu an majalisihi sai ya zabura daga wannan kujeran yana tashi to tunda ya san mulkin annabi Suleiman a jikin zobe ne sun mamarra bil bahari sai da ya tafi tsakiyar teku faƙazafa alkhatamu fihi sai ya jefa zoben wato kowa ma ya rasa tunda dai shi yanzu dan damar da ya samu ma an kwace to annabi Suleiman din ba zai sake samun wannan damar ba to amma da yake Allah ya yi nufin annabi Suleiman zai dawo ga mulkin sa ibtala'athu samakatun sai wani kifi ana zoben na fadowa sai ya haɗe wannan zoben to aka zaha ba'adu sayyadin wannan kifi da ya haɗe zobe sai zama to masunta suna kamun kifaye wani kuma sai ya kama kifin wa qad amila lahu sulaiman sadar yawmi ya taho bakin gaba kuma sai zama annabi sulaiman shi ya masa aikin dakon kifaye da, da gyaran kifayen a wannan ranar hatta idza kana al-ashiyu da yamma tayi a atahu samaka tai sai bashi kifi biyu yanda aka saba ba mu annabi sulaiman wa a'atahu samaka allati akhadhat al-hatam sai ya zamanto an dace wannan kifin da ya haɗiye zobe sai zama shine aka ba annabi Sulaiman kyautan sa wato idan Allah ya yi nufin zaka tsira sai ya shirye sababi fa kharaja Sulaiman bi samakatai saboda haka annabi Sulaiman yanzu ya samu kifaye biyu fa ba allati laysa fi batni halqatan bil argifa ya zo ya samu masu waina ya ce to ga wannan kifi ina so ku ban waina suka ba shi waina ya ba da kifin da babu zoben a cikinta sun ma'amada ila sama katil ukura saboda ka sai ya ɗauki wuka ya tsaga wancan kifi saboda ya gasa ya ci liyashi wuyaha fastaqbalahu khatamuhu fi jawfiha yana tsaga kifi sai ga zoben shi a cikin kifi fa'akadahu sai ya ɗauki zobe kwaje alafu fiye da yasa a yatsasa yana sawa wa waka a sajid sai faɗi ya yi sujuda yana faduwa yana sujuda wa aka fad alaihi tairu wal jinn sai kuma aljanu da mutane da tsuntsaye gaba ɗaya fa aka dawo ga annabi Sulaiman wa aqbala alaihi nasu wa arafa alladhi kana qad dakhala alai kuma annabi Sulaiman ya gane dalilin wannan fitina saboda abin da ya faru kad hadasa fi darihi abin da ya faru a gidansa faraja'a ila mulki saboda haka ya dawo ga mulkinsa wa azhara taubata min dambihi ya nuna tubansa game da zunubin da ya aikata wa amara shayatin yayi umarni ga aljanu yace ituni bi sakharin ku zo min da dutse fa talabatu shayatin shaydanu suka zo da dutse hatta akhazatu hatta yace akhastuhu fa fa utiya bihi waja'u lahu bi sakaratin fa naqaraha sai yahuda dutsen aka aka rarike dutse kurman dutse fa adkhalahu fiha ya shigar da wannan zoban summa shadda alaihi bi ukhra aka toshe wannan dutse saboda me saboda karma wannan zoben wani aljanni sake dauka bayan haka summa awsaqaha bil hadid aka sanya karfe warrasasi aka san aka sanya karfe aka aka rike kaga kenan hatta sarka sai da aka sa saboda dai kar wani ya samu damar isa ga wannan wato zoben to sai annabi Sulaiman ya ce thumma amara bihi fa qudifa fil bahri aka jefa shi a teku inda wani ba zai iya dauko shi ba wani ba zai iya sani ba shine sai al-Imam Bagawi da ya kawo labarin yace haza hadisu wahabin wannan labarin wahab bin munabbih ne ba bai da asali daga manzon Allah to ba shakka da kaji wannan labarin ka san labarin banu isra'ila ne al-makzuba kuma ƙarya ne da kaji wannan labari ka san ba daga manzon Allah bane abubuwa da yawa suna nuna labarin ba gaskiya ba to amma kamar yadda al-imam al-qurtubi yake faɗa wannan labarin duk da cewa ba gaskiya bane tatsuniya ce ta banu isra'il shi ne dai mafi yawan malaman tafsiri suke amfani da shi wajen fassara wannan aya da muka karanta kaga akwai bukatar mu kawo shi sannan mu ce ƙarya ne in ka dubi tafsirin ibnu usaimin juz'i na goma sha biyu shafin ɗari tamanin da uku ibnu usaimin ya ce su yahudawa ba wanda suka tsana irin annabawansu hum ja'alu dawuda wa sulaimana kilaihuma ashiqaini kaga labarin da ya wuce game da baban annabi sulaiman shine annabi dawud ya nuna cewar baban jarababbe ne mai son mata saboda haka yasa da ya ga matar wani sahabinsa yayi dabarar da sahabin zai mutu a yaki dan ya aure ta kaga wannan ba misali mai kyau bane ga annabin Allah sai aka yi misali da mutum ne wanda sha'awa ta fi karfinsa yanzu ga dan ma inji ibnu usaymin ya ce ga ɗan ma da ɗan da uban laisa lahuma hammun illan nisa wato da baban da ɗan ba su da wata damuwa sai mata saboda haka annabi suleiman yanzu saboda son mace har zai kira waɗanda za su sassaka gunkin babanta a mata a gida kuma annabin Allah shi ne yake cewa dawudu kama ƙalu a rada an yi ta zawaje imra'ata shaksin babansa sun marƙariya sun ce yana son ya auri matar sahabinsa wa kana inda hutis motisu na imra'a a lokacin kuma annabi dawud yana da mata ɗari ba ɗaya fa'ara da an ya kumula almi'ata saboda ka annabi dawud yana so ya cika matan su zama ɗari shi ne wancan dabara shi kuma annabi suleiman fa hasabul ƙistatil kaziba yadda labarin ƙaryan nan ya nuna innahu hawa imra'atin wa ashiqaha saboda tsananin son wannan mata kana ta'budul asnam tu'badul asnam fi darihi min ghairi ilmihi har ta kai ga ana bautan gunki a gidan Annabi Suleiman alhali Annabi Suleiman bai ma sani ba shine sai Ibn Usaymin yace haza wa haza naqta'u bi annahu kadhibun saboda haka muna katsewa babu ko shakka muna tabbatar da cewa wannan labari ƙarya ne li'annahu law kana kadhalika domin inda haka din ne da Allah zai gaya ma annabi Sulaiman Allah zai gaya wa annabi Sulaiman me ya faru da matar annabi Lut ai Allah ya gaya ma annabi Lut to saboda haka shi ma da a ce matarsa ma kira ce Allah ba zai boye ba zai gaya mishi to sannan kuma yaya za a yi aljani ya ɗauki siffar annabin Allah idan aljani zai iya ɗaukan siffar annabin Allah to kaga kenan ana nuna cewar duk wani annabi da ya zo babu tabbas ba mamaki ma wani aljani ne ya rikida ya zo mana abinda manzon Allah ya tabbatar aljani baya iya rikida a sura ta annabawa ba wa ba ma annabi Muhammad shi kadai ba wallahi babu annabin Allah wanda aljani zai iya rikida a surarsa ba zai yi ba saboda ka yasa in kai mafarki kaga annabi Ibrahim to annabi Ibrahim ne kai mafarki kaga annabi Isa annabi Isa ne kai mafarki kaga annabi Muhammad annabi Muhammad ne sharadi ya zama yanda kai mafarkin ya dace da surar manzon Allah dan idan kai mafarki surar wani mutum daban amma sai mutum ya ce ni ne annabi to kaga ba shi bane ai tunda dama abinda ake tabbatarwa surar ce aljani ba zai iya rikida ya koma gare ta ba to kaga a wannan labari yake nuna cewar har aljani ya rikida ya koma surar annabi Suleiman sak har mata annabi Suleiman yake kwanciya da su don haka yasa da labarin ya iso ga Al-Hasan al-Basri Al-Hasan al-Basri ya ce a ban yadda ba ba yadda za a yi aljani ya isa ga matan annabin Allah ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kuma in ka lura kamar yadda shi Ibn Usaymin yake cewa kamar yadda Muhammadu Aminu Shankiti yake faɗa a littafin Adwa'ul Bayan kafin ma a rabu tun alkawarin farko tsakanin Iblis da Allah ai Allah ya faɗa masa inna ibadi laisa laka alaihim sultan Allah ya gaya ma Iblis bayina baka da iko a kansu kuma Iblis sai da ya yarda a wannan lokaci bai tashi ba ya ce illa ibadaka min humul mukhlasi Allah ya ce bayina baka da iko a kansu ya ce bayinka ba ni da iko a kansu to idan kuwa iblis ba shi da iko a kan bayin Allah to ai sahun bayin Allah na farko shi ne sahun annabawa gare kuma manzanni ya za a yi a ce iblis ya samu iko ya samu iko akan sura ta annabin Allah to sai ibnu usaymin yace kuma sannan ma abin da yake gwada maka ƙarya ne wai an ce mulkin ma a zobe yake me alakar mulki kuma da zobe to in ka lura har yanzu akwai waɗanda suke tunanin haka har yanzu akwai waɗanda suke ganin ayi mulki na annabi suleiman kai hatta sahabban manzon Allah hadda sai da suka alakanta wannan a ce maka ai ko sayyidina abubakar in ba a manta ba ai ya karbi zoben manzon Allah sayyidina abubakar shi ma sayyidina umar ya karbi wannan zobe sayyidina usman ya karbi wancan zobe ai zoben annabi hatimi stam ne saboda matsayinsa na stam kuma waɗannan kulafa'u ne saboda kai sa lokacin sayyidina abubakar ya zama shugaba ya karbi zoben manzon Allah saboda a matsayinsa na stam tunda shine shugaba a bayan manzon Allah amma sai da aka karkata wannan labari dan a nuna alaƙar alaƙar ƙarfin mulki da zobe saboda ka ba za ka samu wani mulki a duniya ba sai kana da wani zobe akwai masu yadda da wannan kafircin su bisa la'akari da irin waɗannan labarai waɗanda ba su da inganci daga manzon Allah shi yasa ibnu usaymin yake cewa to me alaƙar me alaƙar zobe da mulki kaifa yakunu mulku fil khatam faqat ya za a ya zama idan Allah zai baka mulki sai dora shi akan zobe ba kai ba إذا كان ملكه في خاتمه فهل يمكن أن يفرج هذا التفريق sannan kuma inda a ce ma an bar mulkin ga zobe sai ibn usaimin ya ce ya za a yi annabi suleiman irin wannan sakaci domin kamar kai ne a yau mulkin annabi suleiman ya fi naka mulkin annabi suleiman ba mutane kadai bane hadda aljanu da tsuntsaye to mai mulki na yau ka duba yadda yake kokarin rike mulkin sa kar a kwace bare kuma wanda mulkinsa ya fi na yau yana mulkin aljanu da mutane da tsuntsaye a ce ya san cewar mulkinsa a jikin zobe ne ya za a yi sakaci da wannan zobe ai kaga ba zai taba sakaci wani zai shiga bakke wani sai ya ce to a je min a shine ibnu usaymin ya ce kaga wannan ya gwada suna danganta wauta ga annabin Allah walakin naqul saboda haka ibn usaimin yake cewa ma huwa dalilu ala haza me hujjar da za ta tabbatar da abubuwan da suka zo a cikin wannan labari akan cewar gaskiya ne babu wannan hujja babu hujja imma ta sashin alkur'ani ko hadisin manzon Allah saboda kai sa wannan labari babu shakka ƙarya ce aka danganta ta ga manzon Allah kuma abin da zai baka mamaki ibnu kasir ya kawo labarin nan a tafsirinsa ya ce sai da ya gama kawo su domin labarin ba ma iri ɗaya ba ne akwai kisoshin suna nan daban-daban wannan kisa guda ce kawai da ya kawo sai ya ce wa hazihi kulluha min al-isra'iliyati ibnu kasir ya ce duk labaran nan tatsuniyar banu isra'ila ne to amma duk da haka sai ya ce isnaduhu ila ibnu abbasin qawiyyun akwai riwayar da ta zo na labarin wanda isnadin hadisin yana da ƙarfi ya isa ga abdullahi ibn abbas sai ya ce walakin na zahira annahu inna ma talaqahu ibnu abbasin in sahha anhu min ahli alkitabi to amma ko da labarin ya inganta daga sahabin manzon Allah Abdullah bin Abbas ai an tabbatar Abdullah bin Abbas ya ɗauki wasu labarai daga malaman Yahudu saboda ka sa wani lokaci zaka ga Abdullah bin Abbas yana ba da labari na abin da ya shafi banu Isra'il ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساء شنو ابن كثير يقول saboda ka in ka dubi labarin akwai abubuwa munana a cikin wannan kissa waɗanda ba su dace a danganta su ga annabin Allah ba musamman al'amarin matan fa'innal mashura anna zalikal jinni lam yusallat ala nisa'i Suleiman don akwai labarin da aka samu kuma wanda ta wannan riwayar shi wannan aljanin bai samu damar kwanciya da matan annabi Suleiman ba bal asamahunna Allahu minhu tashrifa wa takriman linabiyhi Allah ya tsare ya tsare matan annabi Suleiman wa qad ruwiyat hadhihi al-qissa mutawwala sai ibnu kasir yake nuna wannan labarin yana da dan asali yana nuna cewa an samu labarin daga tabi'ai daban-daban kamar sa'id ibn al-musayyib kamar zaid ibn aslam wa jama'atun akharun wa kulluha mutalaqatun min qasas ahli kitab amma duka inda aka ji wannan labari an samo shi ne daga labarin ahlul kitabi ala kulli halin wannan labarin bai inganta ba babu shakka ƙarya ce akwai labarin da in kaji annabi ya ce karka ƙaryata karka gaskanta inda ahalin kitabi ne suka bayar amma wannan labarin baya cikin irin waɗannan ƙarya ce aka yi wa annabi suleiman saboda me saboda ya taɓa ya naƙasa darajar manzannin allah saboda ka yasa yana karo da shari'ar annabi Muhammad don haka ko da ahlul kitabi ne suka bada labarin dole sai ka ce ƙarya ne akwai bayanin ibnu hazmi a littafin al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal mujallal na 4 shafi na 42 ibnu hazmi yayi tsawatarwa game da yanda malaman tafsiri suka saka wannan labari a cikin littafin tafsiri yace zakaru qaulallahi azza wa jalla da suka zo fassara wannan ayatu suratu sad ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب yace sai suka kawo labari na banu Isra'ila, wala hujjata lahum fi haza, duk malamin da zai saka wannan labari a cikin tafsirinsa ba shi da hujja, ba shi da wata hujja, domin ba dalilin da zai sa ka koma Bible, ka ciro labari, ka fassara magana da ta zo a cikin Alƙur'ani, babu dalili. saboda wanda ya zo da alkur'ani shi ne annabi muhammad kaga kuma su su yarda da shi ba ko da labari ya zama iri ɗaya namu labarin annabi muhammad shi ya kawo shi manzon Allah shi ne kaɗai wanda zai bayani sannan ibn husayn abin ibn hazm yake cewa ai ayat ta fassara kanta ma'ana qaulihi ta'ala fatanna sulaiman mun yi fitina ga annabi sulaiman yace wannan abu ne mai saukin fahimta Allah ya alkawari dama sai ya yi fitina ga bayinsa, saboda haka zai jaraba bayinsa da duk abin da ya ba su, idan Allah ya baka ilimi sai ya ma jarabawa da wannan ilimi, idan ya baka dukiya sai ya maka jarabawa da wannan dukiya, idan ya baka mahalli ma sai ya maka jarabawa da shi. Haka Allah maɗaukaki ya tabbatar, kuma abin da ya inganta shine fassaran annabi Muhammad. kaga kenan ba daidai bane ka koma bible ka ciro labari ka fassara alqur'ani abinda ibn hazm yake cewa babu hujjar da zaka sa mutum ya ɗauko labarin ahlul kitabi ya fassara alkur'ani da shi amma in ka dawo ta hadisin manzon Allah zaka samu fassara saboda haka meye fassaran wannan aya ingantacciyar fassaran wannan aya ta zo daga bakin manzon Allah annabi da kansa ya fassara abinda zai baka mamaki saboda haka yasa da yawa mutane suka rubuta littafi ba dan a karantar da ilimin littafin ba sai don fatan su shahara idan kana son ka shahara sai kai ta nemo abin da zai sa mutane su ji daɗin littafinka ba abin da mutane ke jin daɗinsa kamar tatsuniya saboda ka ga ƙur'ani ne sai mu je ɗebo tatsuniya jibga a ƙur'anin saboda idan ana karanta alƙur'anin za a samu wannan tatsuniyar ko dalilin tatsuniyar za a zo a karanta Allah ka tsare mu amma in ban da haka babu dalili abinda ibn hazm yake faɗa kenan la hujjata lahum fi hadha hadisi ya zo a sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙala suleiman bin dawud alaihi assalam wata rana annabi suleiman dan dawuda al'amincin Allah ya tabbata gare su annabi suleiman saboda tsananin sha'awar ya samu dakaru sojoji masu biyayya ɗari bisa ɗari ya ce la'atufan nan lailata alami ake imra'a a daren yau zan yi jima'i da mata na guda ɗari a wannan riwayar kenan wanda manzon Allah da kansa yake ba da labari kuma abin da annabi ya faɗa gaskiya ne saboda ka karka ɗauka wai tatsuniya ne ba tatsuniya ba ne gaskiya ne halittar annabawa ba irin tamu ba ce halittar annabawa jikinsu ba iri ɗaya da damu ba ne wato Allah ya ƙara musu kuzari wanda mabiyansu ba su da irin shi saboda ka idan annabi Suleiman ce zai jima'i da mata ɗari a dare karka yi mamaki annabin Allah ne halittarsa ba irin taka ba ce ba mamaki kai ba za ka iya jima'i da mata ɗarin ba amma shi zai iya ko manzon Allah shi yake ba da labari kaga kenan maganar gaskiya ce akan gaskiya to an ce matan annabi suleiman din ba ɗari ba ne sittin ne matansa na aure sauran kuma kuyangi ne bayi ne kaga kenan arba'in bayi ne sittin mata to amma duka din shari'a ta halatta maka ka tara da su to wannan ya zo a sahih bukhari a wurare daban-daban ya kawo shi a babu man talaba alwalada lil jihadi sunan babin da al-imam bukhari yake nan mutumin da ya nemi haihuwa saboda me saboda ya samu sojoji waɗanda za su tafi jihadi abinda ya sa annabi suleiman ya yi wannan fatar saboda yana son ya samu sojoji waɗanda za su marbiyayya to akwai riwayar da ta zo tis'ina imra'a wannan riwayar ta zo da cewar annabi suleiman ya ce zai tara da mata tis'in talidu kullu imra'atin minhunna gulaman sai ya faɗa da kansa yace abin da yasa nake son in samu in yi jima'i da mata ɗari saboda ina son kowace mace ta haifi ɗa namiji a rana ɗaya yuqatilu fi sabilillah waɗannan yaran ya zamanto gaba ɗayansu za su tafi yaƙi yaƙin nan a hanyar Allah kaga yana sha'awar ya samu sojoji wannan ya faɗi shi ne ala sabili tamanni lil khairi yana fatan alkhairi to ba mamaki a lokacin da annabi sulaiman ya faɗi wannan maganar shi kadai ne a ɗaki amma ai akwai mala'ika wanda baya rabuwa da ɗan adam to sai manzon Allah ya ce faqila lahu sai wannan mala'ikan da yake kusa da annabi sulaiman sai ya ce masa qul insha Allah ka ce in Allah ya so ka faɗi haka falam ya bai faɗa ba amma yadda hadisin ya zo don ya taho a wata riwayar yana cewa faƙala lahu sahibuhu awil malaku ko dai wato mai tsaronsa saboda manyan mutane za ka samu ba sa rabuwa da mai tsaronsu to wanda ke tare da shi ko kuma mala'ika shi ne wanda ya tunatar da annabi suleiman ya ce ka ce insha Allah falam yaqul bai fada ba shine al-imam al-qurtubi yace in kana sahibuhu fa ya'ni bihi waziruhu min al-insi wal jinn ba mamaki abin da shi annabi muhammad yake cewa shi annabi suleiman ya faɗi wannan maganar alhali yana kusa da wazirinsa wazirinsa ko dai mutum ko kuma aljani ta bayanin al-imam al-qurtubi لكونه قصد به الخير وأمر الآخرة لا لغرض الدنيا شيء النبي سليمان wannan fatar ya yi ta ne saboda abin da ya shafi addini abin da ya shafi lahira ba wai fatansa ya samu ‘ya'ya ɗari don ya yi alfahari yana da yara masu yawa ba ai kaga ya faɗi dalilin da ya sa yake burin samun haihuwa ba wai don ya tara yara in ya mutu su gaje shi wannan ba shi ne da motsa ba wannan yana cikin fatihul bari mujallar na shida shafin 331 ya ce falam ya kul shi na ibn hajjar ya ce a nan karka ɗauka annabi suleiman bai faɗa gaba ɗaya ba ne ba mamaki bai faɗa da harshensa ba amma zuciyarsa ta faɗa saboda annabawa ba su rabo ba sa barin zikirin Allah nasiya an yujriyahu ala lisanihi ya manta ya faɗa da harshensa lokacin da aka ce ka ce insha Allah sai ya faɗa a zuci bai faɗa da harshe ba saboda aka yasa wannan ya zama hujja wannan ya zama hujja da cewar maganar baki ba ta isarwa ai maganar zuciya ba ta isarwa sai an haɗa ta da baki saboda aka don kana zikirin Allah a zuciya wannan zikirin naka bai wadatar ba sai bakinka ya motsa domin inda zuciya tana wadatarwa da annabi Suleiman bai yi laifi ba to shine manzon Allah ya ci gaba da bada labari yace fa tafa bihinna annabi Suleiman ya samu damar jima'i da matan ashe kaga kenan wannan yana cikin kudurar da Allah ya bawa manzannin Allah kuma hatta shi kansa annabi Muhammad akwai hadisin Anas bin Malik da yake tabbatar da manzon Allah yakan kewaye matansa gaba ɗaya a dare guda so kaga ya nuna cewar annabawa suna da wata kirar halitta wanda mabiyansu ba su da ita Allah ya ƙara musu ƙarfin sha'awa saboda lafiyarsu ba ɗaya ce da namu ba, haka nan ƙwaƙwalwarsu ba iri ɗaya ce da namu ba, abinda jikinsu yake daurewa jikunanmu ba za su iya ba, saboda aka yi sa ba za ka danganta naka halittar da su ba. Annabi Suleiman ya samu damar kewaye matan, in ji manzon Allah. To sai ya zama abinda Allah ya ce, falam yalid min hunna babu wacce ta haihu a cikin matan illa imra'atun wahida sai mace ɗaya tak mace ɗaya a cikin ɗari ta haihu ita ma wannan matan nisfa insanin ta yi ɓari ne ta haifi rabin mutum kaga rabin mutum ai ba mutum bane shine sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa law qala insha Allah lam yahnaf da ya ce in sha Allahu wallahi da bai kafara ba wa kana darkan li hajatihi kuma zai cimma burinsa da ya ce in sha Allah to ba zai kafara ba sannan zai cimma burinsa saboda ka ashe kaga shedan yakan yi kokari ya sa shugaba ya manta kalmar in sha Allah idan annabi Suleiman zai manta ya kake gani ga shugabanninmu saboda ka zaka ga shugaba ne musulmi ya yi ta maganarsa zan yi kaza zan yi kaza babu insha Allah kaga kenan ba daga yau aka fara samun shedan ya batar da su ba annabi Sulaiman ma sai da shedan ya sa ya manta annabi annabi Sulaiman to bare kuma shugabannin mu na yanzu kaga saboda wannan kalma tana da albarka sai da annabi ya rantsi yace wallahi da ya ce insha Allah da ba zai kafara ba kuma zai cimma bukatarsa saboda aka yi sa babu wanda ke bukatar ya ringa cewa insha Allah a maganarsa kamar shugaba saboda kai ke bukatar taimakon Allah amma dangana kana ganin gwamnati na da dukiya ko wani abu sai ka rika ganin kamar zaka iya to kuma ba mai iyawa sai Allah wannan hadisin yana yana sahih bukhari manzon Allah yake cewa wala qatalu fi sabilillahi fursanan ajma'un manzon Allah yace da dukkan su yaran gaba ɗayansu da sun zama dakaru sojoji masu yaƙi a hanyar Allah kamar yadda annabi Sulaiman yake fata hadisi yana sahih bukhari yana babu ban talaba alwalada lil jihadi yana kitabu ahadith al-anbiya babu qaulillahi ta'ala inda Allah yake cewa wa wahabna li da Sulaiman al-Imam Bukhari ya fassara wannan aya sai ya kawo wannan hadisin kuma hadisin yana sahihu Muslim yana babul istisna'i hadisi na 1654 so kaga mun samu hadisi daga manzon Allah wanda ya tabbatar da fassaran ita wannan aya annabi da kansa ya fassara wannan aya saboda haka yasa in ka dubi sharhin wannan hadisin tun daga Fathul Bari Ibn Hajar yana cewa wa fihi istihbabu al-istithna liman qala sa'afalu kaza mustahabi ne idan ka ce zan yi kaza to ka hada da insha Allah in ka dubi bayanin kuma Muhammadu Aminu Shankiti a tafsirinsa Adwa'ul Bayan yana mujallar na biyu shafi na uku shafi na 258 ya ce inna fitinata suleiman mecece fitinar da Allah ya yi ma'annabi suleiman wanda ya ba mu labari a cikin alkur'ani sai ce fitinarsa tarkuhu ƙaulahu insha Allah wannan fitinar ita ce annabi suleiman ya yi magana amma bai ce insha Allah ba tun da bai ce insha Allah ba sai Allah ya fitine shi fitina da Allah ya jefa masa annahu lam yalid min tilkan nisa'i waɗannan mata ɗari ɗin babu matar da ta haihu illa wahida face ɗaya ita ma matar nisfa insanin ta haifi rabin mutum ne wa anna zalikal jasad alladhi huwa nisfu insan da Allah yake cewa ya jefa jiki akan karagar Suleiman ai wannan rabin mutum da aka haifa shine jikin da aka jefa ga karagar annabi Suleiman huwa allazi alqiya ala kursiyihi ba'da mautihi yuwaddihu bulqanahu qawluhu ta'ala abinda ke nuna cewar maganar ba gaskiya bace saboda Allah ya riga yayi alkawari da Iblis Iblis yana gaya masa inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko akan su saboda ka bayan da za a yi shedan ya samu iko akan annabawa da waliyan Allah Allah ka mana tsari game da shi to me Allah ya ce a gaba
qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab qala annabi ibrahim annabi suleiman nan take sai ya gane kuskurensa dama Allah ya ce wa anaba da ya gane kuskurensa sai ya ce rabbi gafirli ya Allah ka gafarta min to wanda shi yake zama abin koyi gare mu misali idan kai laifi ga Allah ka nemi gafaransa to kar ka ɗauka za ka yi ta neman gafaransa ba za ka roƙi rahama ba wato ka riƙa haɗa abu biyu a lokaci guda ka nemi gafaran Allah ka roƙi rahamarsa shi sa ko da mamaci ne sai a ce Allahumma gafir lahu warhamhu Allah ka gafarta mar kuma ka masa jin kai kar ka tsaya ma gafara kurum ka roƙi rahama kar ka tsaya ma gafara kurum duk yawan laifinka kar ya zama kai aikinka kawai shine neman gafara rahamar Allah tana da yawa saboda haka yasa Nabi Suleiman yana neman gafara take kuma sai ya roƙi rahama don haka duk sa'ilin da zaka nemi gafaran Allah ka roƙi rahama kar ka bari istighfari ya zama shine kadai na'am babu laifi kai ta istighfari amma idan da za ka haɗa da roƙo to da ya fi dacewa don haka in ka dubi istighfarin manzon Allah za ka ga haka ne Allahumma gafirli wa tuba alayya innaka anta tawwabul ghafur rabbi ghafir rabbi ghafirli wa tuba alayya innaka anta tawwabul ghafur rabbi ghafirli ya Allah ka gafarta min sai ce wa habli mulkan kuma ka min kyautan wani mulki ba dan halina ba shi yasa ya kawo kalmar habli kalmar habli in ka dubi bayanin al-Imam al-Khattabi a littafin sha'anu du'a shafi na 53 yace al-Wahhab sunan Allah ne huwa alladhi yajudu bil ata'i an an dhahari yadin min ghairi istisaba shi Allah me yasa ake kiransa al-Wahhab mai bayarwa ba dan halin bawa ba shi ne alwahabu Allah zai maka kyauta ba don ka cancanta ba ba don ka cancanta ba kyauta ce kurum Allah ya nufi ya baka amma idan ana nufin cancanta inda cancanta za a duba ba za a baka ba saboda kai sa annabi Suleiman yake cewa habli kamin kyautar mulki ba dan halina ba mulkin da zaka bani la yanbaghi li ahadin min ba'di mulki ne wanda baya kamatar wani a bayana ya samu irinsa innaka antal wahhab na san zaka iya annabi suleiman ya ce na san zaka iya don kai ne mai irin waɗannan kyaututtuka ɗin mai yi wa mutum kyauta ba na ya cancanta ba kaga wannan shi ke tabbatar mana neman gafaran Allah yana cikin sababi da ke sa Allah ya ƙara maka ni'ima duk sa'ilin da kake neman gafaran Allah to ni'ima za ta ƙaru kuma haka ne domin istighfarinka yake raba ka da zunubi wannan zunubi matukar baka tare da shi to kana dada kusantar Allah shi ko Allah yana kyauta ga bayinsa na kwarai ba tare da sun nema ba to wannan addu'a ta Annabi Sulaiman sai Allah ya karba domin manzo ne annabin Allah ne rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka gafarta min kai min kyautar mulki wanda babu mai cancantar ya samu irinsa a bayana a bayana saboda haka duk annabawan da suka zo a bayan annabi Suleiman babu mai samun mulki kyauta irin ta annabi Suleiman an samu shaidar haka ta hadisai masu yawa na annabi Muhammad daga cikin waɗannan hadisai akwai riwayar Abu Huraira hadisin Abu Huraira wanda ya ba da labari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana inna ifrita min aljinni tafallata alayya albariha liyaqata alayya salata maza Allah yake jiya a daren jiya ina sallah sai ga wani kangararren aljani ya zo shi kokari yake sai ya bata min sallah kaga kenan aljani shedan baya shakkan kowa hatta manzon Allah baya shakkansa sa saboda ka annabi yana sallah a cikin dare sai ga shaidani ya zo a nan ma ba shaidan na asali ba fa manzon Allah ya ce ifritan min aljinni wani kangararren aljani ne ba asalin shaidan din ba ya taho yana ta kokari ya katse sallar manzon Allah fa amkanani Allah minhu Allah sai bani dama ai yana wub sai ya makuro shi manzon Allah ya riko shi a wuya wa aratu an arbitahu ila sariyatin min sawarin masjid na yi nufin in ɗaure shi a jikin gwafar masallaci dan da safe hatta tusbihu idan gari ya waye idan aka zo sallar asuba manzon Allah yake tanzuru ilaihi kullukum kowa sai ya kalli wannan shu'umin aljani to annabi ya yi yunkurin haka yace fa zakartu qawla afi sulaiman sai na tuna maganar dan uwana sulaiman ai ga abin da annabi Suleiman ya roƙa a suratu sad aya ta 35 rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulkin da babu mai cancanta ya samu irinsa a bayana to da na tuna sai naga bai kamata ba kaga da annabi ya riƙe ya daura aljanna da safe mutane na gani to kaga kenan annabi Muhammad shi ma ya samu kyauta irin ta annabi Suleiman alhali kuma wannan ya zama khususiyya ga annabi Suleiman alaihi salam wannan yana sahih bukhari fi abwabil amali fi salati a wata riwayar yana cewa inna shaytana arada li shaytan ya bijiro ta gabana fashadda alayya ya tunkare ni yana ta kokarin li yaqta as-salata alai fa amkanani Allah minhu Allah ya bani dama na iya rike shi hadisin yana sahihu muslim babu jawazi la'ani shaitan fi asna'i salati to sannan akwai riwayar Jabir bin Abdullah duk labarin ne wanda shi ma Jabir ya bada wannan labari na Annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Samura ba bin Abdullah ba yace sallaina ma'a Rasulillah salatan maktuba akwai ranar da muka yi sallah da Annabi kaga wannan ya bambanta da wancan wancan labari Annabi ya ce a daren jiya yana qiyamul laili aljani ya zo yana kokarin ya bata mai sallah amma hadisin jabir bin samura ana sallar farilla annabi ne liman fa dhamma yadahu fi salati sai muka ga manzon Allah ya kai damka ta gaba kama ya rike wani abu manzon Allah ya mika hannunsa wannan ya nuna sahabbai sukan kalli manzon Allah a lokacin da yake sallah annabi yana cikin sallah sai aka ga ya mika hannu ta gaba kaman ya damki wani abu falamma qada salata lokacin da annabi ya gama sallah sai muka tambaye shi ya rasulullah a hadasa fi salati shay'un wani abu ya auku ne a cikin sallah ko an dada gyara ne an samu ƙari saboda haka nan gaba in muna sallah mu ma mu yi haka sai manzon Allah ya ce la ba a canza sallah ba kun ga na mika hannu kamar na dauki wani abu ko suka ce eh ce to abin da ya faru inna shaytana arada an yamurra baina yadayya shaytan ne to wannan kaga ya nuna asalin shaytan din kenan ya taho yana so sai ya gitta ta gaban annabi fa khanaqtuhu sai ko Allah ya ban dama na makura wuyansa hatta wajadtu barda lisanihi ala yadayya maƙurar da annabi ya yi masa sai da harshensa ya fito ya faɗi a yatsun annabi sai da harshen ya zaro ya sauka a kan yatsun annabi annabi ya ji yatsunsa sun yi sanyi kaga ya nuna cewa shaidan halittarsa daban ce waimullah sai ce na rantse da Allah laula ma sabaqani ilaihi akhi Sulaiman in ba dan dan uwana Sulaiman ya riga yayi wannan addu'a ba lanita ila sariya min sawari almasjid hatta ya tsifa bihi wildanu ahlul madina manzo Allah ya ce da zai daura wannan shedan da zai daure shi idan gari ya waye sai a kira yaran madina ce ku ja wannan shedanin a ba su igiya suna jan shi suna wasa da shi suna bi titi titi da wannan yana silsilatu sahiha shi ma ya inganta hadisi na 3251 akwai riwayar Abu Darda'i wanda ta tabbatar da wannan ta tabbatar da wannan addu'a da annabi Suleimani ya yi shi ne dalilin da ya sa annabi sallallahu Alaihi wasallam bai ba da damar mutane sun ga aljani ba sannan akwai riwaya ta hudu ta abu sa'inin hudiri ita ma ta inganta akwai riwaya ta biyar ta aisha ita ma ta inganta saboda haka yasa babu shakka wannan addu'a ce ta annabi Suleiman me yake nuna mana idan ka yi ma Allah laifi ka nemi gafaransa a lokacin neman gafaransa ka ƙara da bukata ka roƙi Allah wata bukata musamman dai tabbata akan addini saboda haka annabi Suleiman ya rasa wani abu amma yana da sha'awa don yana sha'awar ya samu yara ɗari me sha'awarsa saboda hidimar addinin Allah bai samu ba tunda bai samu ba fa Allah ya bar shi sai Allah ya canza mar da mafi alkhairi mecece wannan wato canzawar da Allah ya yi fasakar na lafu fasakar na lahun riha Allah ya ce sai muka hore mar iska babu wanda ya samu wannan kyauta a tarihi sai annabi suleiman shi kadai Allah ya hore iska idan an ce iska ba aljani ba iska da kake ji mai kadawa tajri bi amrihi iskar ita ke tafiya da al'amarin annabi Suleiman kuma wannan iska tunda ba iri ɗaya bace akwai guguwa wanda tana barna sai Allah ya ce a ita wannan iskan tafiya take yi ruha'an da laushi haisu asaba duk inda yayi nufin zuwa yanda ka san mai controlling jirgin sama haka annabi Suleiman yake controlling iska iska take daukansa ta kai shi duk inda za shi kaga ya rasa wani abu sai Allah ya canza mai da mafi alkhairi wannan ya zo a suratul anbiya'i aya ta 81 yace wali Suleiman riha annabi Suleiman mun bashi iska ita wannan iska asifatan tajri bi amrihi tana gudu da umarnin annabi Suleiman ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alimin kaga kenan bisa umarnin annabi Suleiman tajri bi amrihi kaga ya nuna annabi Suleiman shike controlling iska in ka dawo suratu sabai aya ta 12 wa li Suleiman riha sai Allah ya gaya mana saurin wannan iska guduha shaharun wa rawahuha shaharun tafiyanta idan rana ta bullo kafin sha biyu tafiyar wata guda ne warawahu ha shaharun tafiyar da take tsakanin sha biyu rana zuwa ɓuyan rana nan ma tafiyar wata shida ne wata guda ne saboda haka isa kanat tasiru fihi fi yawmin wahidin masiratu shahrain a rana guda tana tafiya da annabi Suleiman tafiyar da zai dauki wata biyu bai yi ba tafiyar wata biyu take da shi a rana guda to wannan shine hadisin nan da annabi ke cewa man taraka sha'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu Allah yakan canza wa bawa da abin da yafi alkhairi gare shi ko da ke wannan hadisin yana da rauni ibn al-qayyim al-jawziyya yayi magana game da wannan kyauta da Allah ya ma annabi Suleiman yana littafin saraudatul muhibbin shafi na 445 yana babi na 27 fi man taraka mahbubahu haraman fa bazala lahu halala duk sa'ilin da ka dubi duk inda zaka dubi tarihi haka zaka samu duk wanda ya bar wani abu to Allah yana canza mai da wanda ya fi shi alkhairi amma fa in kai riko da addinin Allah wannan kyauta ce ta farko me kyauta na biyu
والشياطين كل بناء
washayatin Allah ya ba mu annabi Sulaiman iko akan kangararrun aljanu kangararren aljani ake nufi shedani washayatin kullu banna'in wa gawwasin duk wani gwanin gini da wanda ya kware ma ilimin karkashin ƙasa saboda aljanu suna da ilimi akwai injiniyoyin aljanu su ake kira banna'un duk wani injiniya na aljani sai da Allah ya ba mu annabi Sulaiman iko a kansa saboda ka shi wannan aljani ko da ba musulmi bane sai ya mar aiki sannan gawwasin fa geologist ne duk wani aljanin da ya kware masanin ilimin karkashin ƙasa abinda yake karkashin teku duk wata dukiya da take binne ko ko wani karfe mai amfani sai da Allah ya ba ma annabi Suleiman iko a kansa saboda kai sa annabi Suleiman a zamanin sa aka dinga gano karafa wanda a yau in ba dan zamanin nasa an gano ba da yanzu ba mu san su ba har diamond a zamanin annabi Suleiman aka fara ganowa saboda aljanu kwararrun aljanu waɗanda suka tono shi suka nuna shi ga annabi Suleiman kaga kenan abinda duk yake teku a ce akwai lu'ulu'u da abinda ya kasance na gini wannan duk Allah ya bashi baiwarsa ya ci gaba da cewa wa akharina muqarrarina Allah ya ce kuma akwai wasu aljanun ma a daddaure fil asfadi suna daddaure a cikin turu an sa sarka an daure aljani kaga kenan dan ma a nuna ma sauran aljanu cewa ba wanda zai kangare ma Allah ba tare da ammar azaba ba saboda ka zaka ga aljani ne an daure shi yana jiran azaba so kai kenan ishara ce ga duk wani aljani ya zama mai biyayya me Allah ya ce a gaba sai Allah ya ce hada ata'una wannan kyautar mu ce famnun kana da damar ka bayar au amsik ko ka rike makanka bigair hisabin babu hisabi kyauta ce Allah ya baka ƙiɗi man shi ita wa amsik an man shi ita kana da damar ka ba ma wanda kaso ka hana wanda kaso Allah ya ba da kyautar nan ga annabi Suleiman sai ya ce kuma wa inna lahu inda na la zulfa annabi Suleiman yana da daɗin kusanci gare mu kusantar Allah ya fi duk ni'imar duniya shi sa Allah ya kawo shi a ƙarshe yana da kusanci gare mu sai ya ce wa husna ma'abin ga kuma kyakkyawar makoma ita ce aljanna wanda yake nuna maka shi Allah yana iya baka duniya ya baka lahira don haka yake cewa wa inna lana lal akhirata wal ula da duniyar da lahiran dun namu ne ba a neman su a wajen wani sai Allah Allah ka bamu mai kyau a duniya ka bamu mai kyau a ranar kiyama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تفول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك